بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 22 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da biyar ga watan oktoba 1996 a sheikh muhammad nasiruddin al-albani abu abdurrahman ya ce almas'alatu tasi'a wal arba'un mas'ala ta 49 wa yajibu al-isra'u fi sayri biha wajibi ne idan an ɗauki gawa a yi sauri a halin da aka ɗauke ta ɗin sai randunar ramali saurin da bai kai sassarfa ba wa fi zalika a hadis akwai hadisai waɗanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan haka al-awwal hadisi na farko wanda aka ruwaito annabi ya ce asri'u bil jinazati ku yi sauri idan kun ɗauki gawa fa in taku salihatan idan wannan gawa mutumin kirki ne ko mutuniyar kirki ce fa khairun tuqaddimunaha ilaihi to alheri za ku je ku kaita saboda shi ta shuka wa in taku ghaira zalika idan kuma ta zama ba mutuniyar kirki bace ko ba mutumin kirki bane fa sharrun tad'unahu arriqabikum sharri ne ku sauri ku sauke shi daga wuyanku akhrajahu shaykhani al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi والسياق لمسلم لفظ حديثنا الإمام مسلم نه وأصحاب السنن الأربعة هكذا لفظ حديث هرو يو ما لمن سنن أبو داود دا ترمذي دا نسائي دا ابن ماجة دا بيهقي دا دار قطني دا سعيد بن منصور سوني وأننا أصحاب السنن akwai sauran wasu ma ma'ana waɗanda suka littafi suka sa sunan sunan darimi da makamantansu to su ne ashabu sunan ma'ana su ma sun ruwaito wannan hadisi kuma wannan ainihin wato lafazi da aka kawo to lafazin su ne wa sahahahu tirmidhi wa ahmad al-imamu tirmidhi da ahmad sun inganta wannan hadisi al-imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu na al-musnad shafi na ɗari biyu da arba'in da kuma shafi na ɗari biyu da tamanin da shafi na ɗari hudu da tamanin da takwas wal baihaqi haka al-imamu al-baihaqi ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu na sunan kubra a shafi na ashirin da ɗaya min turuqin ta hanyoyi da yawa an abi hurairata daga abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda walahu hadithun akhar abu huraira yana da wani hadisi daban da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama bi nahwil ati gashi kama haka yana zuwa asani shine hadisi na biyu annabi ya ce idza wudi'atil jinazatu idan aka ajiye gawa aka yi mata sallah wahtamala ar-rijalu ala a'naqihim mazaje suka ɗauke ta suka ɗora a kansu wuyan na ɗauke da kan da kuma jana'izar dan bahaushe ce da kai da kaya din mallaka wuya ne to wahtamala ar-rijalu ala a'naqihim mazaje suka ɗauki wannan gawa a wuyansu saboda wuya ke ɗauke da kai kai kuma ke ɗauke da jana'iza ɗin to wannan ya nuna mata ba sa ɗaukar gawa kenan maza su suke ɗaukar gawa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce fa in kanat salihatan idan wannan gawa ta mutumin kirki ce qalat sai ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni ku yi marmaza ku yi marmaza ku kai ni duk gawa in aka ɗauko ta ta musulmi ce ko ta kafiri ta ahlus sunna ce ko ta ɗan bid'a fajiri ne ko fasiki ko salihi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ba mu labarin fa tana yin magana amma ka taɓa jin maganar ta mun fahimta to shikenan dan baka taɓa ji ba ya zama ƙarya kenan ma'ana jahilci ya haifi ilimi abin da baka sani ba shikenan babu shi bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi duk abin da ya keta iliminka kenan sai ka ce ƙarya ne kai tun da uwarka ta haife ka ka zo duniyar nan ka taɓa jin inda gawa take cewa ƙaddimuni ƙaddimuni ka taɓa ji ko ka taɓa ji to amma manzan Allah ya faɗa kuma yana cikin imani da manzan Allah sai ka yarda ko ka taba jin gawa ta ce kaddimuni kaddimuni an ta ce kaddimuni kaddimuni ba jakan maguri za ku kai ta ba to amma ma'aiki ya ce fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni idan wannan gawa ta mutumin kirki ce sai ta rinka cewa ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni wa in kanat ghaira salihatin idan gawar ba mutumin kirki bane ko ba mata arziki bace qalat sai ta rinka cewa wa ya wailaha aina yadhhabuna biha wayyo allanta ina za a je da ita ne yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insanu duk abin da ka sani a duniyan nan yana jin abin da take faɗi sai dai mutum walau sami'ahu da a ce mutum yana jin abin da gawar take faɗi lasu iqa da ya faɗi matacce to sai Allah ya rufe asiri mutum baya ji akhrajahu al-bukhari al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 142 والنسائي دا الإمام النسائي أتكم مجلد نفرقو شافي ندري بيو دا سبعين والبيهقي دا الإمام البيهقي وأحمد دا الإمام أحمد أتكم مجلد نأكو شافي نأربعين دا ليا لشافي نهمسين دا تقوز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دا أبي سعيد الخدري الله مدوككي قارا مشير دا والزيادتان للنسائي الشيخ الألباني يتي ƙarin lafuzza ɗin nan da aka samu guda biyu da ƙaddimuni na biyu da kuma la walau sami'ahu la ga wani lanjaye nan ya kewaye shi a cikin ƙausi mai kwana sama da ƙasa wannan lamun ɗin da wannan ainihin ƙaddimuni na biyu ƙari aka samu a cikin riwayar hadisin to a cikin riwayar nasa'i ne walil baihaqi minhuma al'ula baihaqi kuma yayo ainihin riwayar yayo ƙarin riwaya ta biyu ita ce ƙaddimuni ɗin ta biyu ولأحمد الأخرى الإمام أحمد شيكما رواية تبيو معنا زيادة تبيو يا يوتا لام الإمام أحمد يا رويتو قال لام أما الإمام البيهقي يا رويتو قال قدموني أما دا قال نأيد نبيو دكان إمام النسائي يا فتدسو ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة أبن دا زي قارا قال نن أينهم واتو بيو wannan kaddimuni din nan ta biyu to abin da zai kara wannan magana karfi shine hadisin abi huraira annahu qala hina hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta halarto wa abu huraira Allah ya kara mishi yarda abu huraira ya ce la tadribu alayya fustatan idan na mutu kada ku kafa mini rumfa akan kabari wala tattabi'uni bi mijmarin kar ku bi ni da bakin wuta kamar yadda ake a zamanin maguzanci suna raka gawa da bakin wuta to yace kar ku yi min haka wa asri'u bi idan kun dauki gawa ta ku yi marmaza ku kai ni fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kulu yana cewa idza wudi ar-rajulu salihu ala saririhi idan aka dora mutumin kirki akan makarashi qala sai ka ji yana cewa sai ya rinka cewa qaddimuni sai shekul albani ya dige dige haka yana nufin hadisin har zuwa karshe kamar yadda ka ji wancan al hadisi yace ka karanta wannan hadisi na hauhu irin wancan da aka kawo da farko ne duna qaulihi amma a cikin wannan riwayar babu inda yace yasma'u sauta hadin nan amma duk hadisin lafuzan ɗaya ne kaga wannan zai zama shahid akan wancan kenan to wannan din da aka kawo shi ko da cewa mawqufi ne farkon shi amma ƙarshe zama marfu'i yace akhrajahu an-nasa'i wa ibn hibban fi sahihihi al-imam an-nasa'i da ibn hibban suka ruwaito wannan hadisi ibn hibban ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih a lamba hadisi na 764 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi wa at-tayalisi da abu dawud at-tayalisi a cikin littafin shi al-musnad lamba hadisi na 2300 da lamba hadisi na dubu biyu da ɗari uku da talatin da shida wa Ahmad da al'imamu Ahmad a cikin mujalladi na biyu na al-Musnad shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu da shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu da shafi na ɗari biyar daidai bi isnadin sahihin ala sharti Muslim da ingantaccen isnadi a bisa ƙa'idoji da shari'i na al'imamu Muslim. Hadisi na biyu kenan wanda ke tabbatar da cewa gawa in an ɗauke ta sauri ake. الثالث حديثي نأكو عن عبد الرحمن بن جوشن دقى عبد الرحمن بن جوشن ديني دقى تكين أينهم من ينتابي أي قال يتي كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة ناكسا تي أورين جنائز عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه to to akwai wani tabi'i mai suna ziyad da shi da wasu mutane daga cikin bayan shi yantattu yamshuna ala aqabihim amama sarir suna ainihin wato tafiya amama sarir wannan ainihin makara tana su suna gaban makarar makarar kuma tana bayan su shine ala aqabihim amama sarir maɗaukar gawan suna bayan su su ziyad su kuma su ziyad suna gaban wannan ainihin gawar ana tafiya sun ya ƙulu na sai na ji shi ziyad da shi da waɗannan mutane suna cewa ruwaidan ruwaidan ku ɗan saurara ku ɗan saurara ma'ana ku rage saurin ku rage saurin barakallahu fikum Allah ya muku albarka ku rage saurin ku rage saurin addu'a ce nan ake musu falahiqahum abu bakrata fi ba'd sikakil madina sai wani babban sahabi abu bakrata mai suna nufai Allah ya ƙara mishi yarda sai ya haɗu da su waɗannan suna tafi da gawa kuma ga su ziyad tabi'i suna cewa a rage saurin sai shi ya haɗu da su fi ba'ad sikakil madina a wata hanya cikin hanyoyin madina sikak shi ita ce hanya share kamar titi kamar a ce ainihin wato babban titi wanda yake mai girma haka fahamala alaihim bil bagala sai marmaza sai ya hau albagala alfadara ya hau ya biyo su wa shadda alaihim bisauti ya matsa wa wannan ainihin alfadara tashi da duka da tsaman giya don te sauri ta riske su wa qala da ya riske su sai ya ce khallu ku rabu da su su yi sauri ku daina cewa a saurara ku rabu da su su yi sauri wallazi akrama wajha abil qasim na rantse da Allah wanda ya girmama fuskar baban Qasimu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kenan لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ناغم نائية زامن من زن الله لنكاد أن نرمل بها رملا منا دب da yi sassarfa ma in mun ɗauki gawa matuƙar sassarfa to dan suna yin wannan sauri a ƙyale su a daina cewa su saurara sauri ɗin nan da ake yi in an ɗauki gawa ya ji wani yana cewa a rage saurin sai sauri ya biyo su ya ce a'a a basu su yi saurin ya ce wallahi a zamanin manzon Allah kamar ma ya sassarfa ma mun ɗauki gawar wannan sauri ya yi daidai a basu su ci gaba da yi akhrajahu abu dauda abu dauda at-tayalisi abu dauda as-sajistani shi ruwaito wannan hadisi a cikin juz'i na biyu na littafin shi as-sunan shafi na 65 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 271 والطهاوي ده الإمام الطهاوي أتكن مجلد نفرق شافي نقري بيو ده سبعين ده شدا تو الطهاوي أتكن للتافن مشكل الآثار كوكوا أو أن للتافي to abin da shekul albani yake nufi sai ka duba wani littafi ne na ƙarshe da ya kafa hujja da shi na tahawi to da shi yake tahawi yana da littafai da dama al-imam tahawi wannan mai aqida aqidatu tahawiyya babban malami ne wajen aqidar salaf babban malamin hadisi ne babban malamin fiqh ne kuma na duniyar ilimi musamman hanafiya to shine yana da littafi mushkilul asar da kuma sharhu ma'anil asar to wanne ne a shekul albani ya kafa hujja da shi a kusa da wannan maganar to da shi albani yake nufi tunda nan da ya ce at-tahawi to a wani littafin idan a mushkilul asar ne sai ka duba idan a sharhu ma'anil asar ne sai ka duba sharhu ma'anil asar ma'ana hadisai ne zai kawo su sai dan yi sharhin wasu kalmomi masu wahalar fahimta to amma mushkilul asar hadisai masu karo da juna sai kawo su ya hada su ya nuna maka yadda za a fita yadda za a yi aiki da su wal hakim da al imam al hakim abu abdullahi al hafiz an naysaburi a cikin mujalladi na farko shafi na 255 والبيهقي ده الإمام البيهقي أتكن سنن الكبرى مجلد نهود شافي نأشرن دبيو والطيالسي ده أبو داود الطيالسي أتكن المسند لمبا حديثي نتلي تقوز بتمانين ده أكو وأحمد ده الإمام أحمد مجلد نبير شافي نتلاتين ده شد زوا تلاتين ده تقوز وقال الحاكم الإمام الحاكم النيسبوري الله يجد أنش يتي صحيح وانا حديثي يا إنغانتا ووافقه الذهبي الإمام الذهبي يتي حكى أبن يكشيما ياي دي دي أبن ده حاكم يفدي ومن قبله النووي في المجموع كافن الإمام الذهبي لن يأتي ومن قبله ومن قبله أي من قبل الذهبي لا من قبل الحاكم domin shi al'imamu hakim yana sama da nawawi nawawi kuma yana sama da zahabi to bayan al-imamu hakim ya zo ya rubuta al-mustadrak ala sahihain wanda an sha yin bayani a kan shi al-imamu zahabi ya zo ya yi talhisul mustadrak to bayan al-imamu hakim ya inganta wannan hadisi zahabi ya ce haka abin yake to nawawi ma da ke tsakiyarsa ya inganta hadisin to a shekul albani da ike ya kware a wajen fahimtar larabci sai ya ce wa min qablihi ai wa min qabli zahabi kafin al'imamu zahabi to an samu al'imam annawawi ya inganta wannan hadisi fil majmu'i a cikin littafin shi al majmu'u sharhul muhazzab a cikin mujalladi na biyar shafi na 272 wa qala fihi ga abinda al-imam annawawi ya faɗi harafi da harafi a cikin mujalladi na biyar ɗin shafi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya ya ce wattafaƙal ulama'u alastihbabil isra'i bil jinaza malaman musulunci baki ɗaya sun haɗu akan cewa ana so in an ɗauki gawa a yi marmaza a kaita illa an yi khafa min al isra'in fijarul mayyiti sai dai ana sai dai in an ji tsoron in an yi sauri ɗin mai yiwuwa wannan mamaci zai ainihin ɓaɓɓare dama ta iya yiwuwa ya samu matsala kafin a zo a rufe shi ya kwana ɗaya ko ya kwana biyu jikin shi ya kumbura to in aka ga cewa an ɗauki gawar jikin shi zai tsatsage zai daddare to a nan kan ba za a yi sauri ba amma in dai har an san cewa babu wannan illar to ana son ainihin wato a ɗauke shi a yi sauri shine yace illa an yi khafa min al-isra'i infijarul mayyiti sai dai ana jin tsoron saurin nan zai jawo mamacin ya ya tsatsage au taghayyurhu ko kuma siffar shi ta canza au nahawhu ko kuma wata illa makamanciyar wannan fayuta anna sai a yi jinkiri a tafi a hankali qultu ni ash-shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ko sai na ce zahirul amri al-wujub zahirin wannan umarni da annabi ya ce a ɗauki gawa a yi sauri ɗin nan to yana nuna wajibi ne ma'ana sauri ɗin to wajibi ne to kaga saɓani yadda nawawi ya ce malamai sun haɗu kan cewa mustahabbi ne a tunda annabi ya ce asri'u in kun ɗauki gawa ku yi sauri to shine a shekul albani ya ce zahirin wannan umarni yana nuna wajabci ne don ka'ida a cikin ilimin usul fiqh duk inda siga ta umarni ta zo tana hukuntar da wajibi ne to kuma siga ce ta umarni asri'u ku gaggauta ku yi sauri wa bihi qala ibn hazm daga cikin manyan malaman fiqh da hadisi al-imam abu muhammad ibn hazm az-zahiri al-andalusi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya dauki wannan ainihin fahimta cewa wajibi ne a yi sauri din a ina ya bayyana haka sai ka duba a cikin littafin shi al-muhalla bil asar a mujalladi na biyar shafi na cikin juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da hamsin da hudu zuwa ɗari ɗaya da hamsin da biyar walam najid dalilan ash-shaykh al-albani yace mu kuma a nan ba mu ga wani dalili ba ba mu samu wani dalili ba yusrifuhu ila al-istihbab wanda zai kauda wannan wajabci ya koma mustahabbi dan haka fa waqafna indahu sai muka tsaya akan wajabci din don an ɗauki gawa abin da a shekul albani yake nunawa dole ne wannan saurin ba wai mustahabbi ba tunda annabi ya ce a yi saurin wa qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad ibn al-qayyim ya faɗi a cikin littafin shi zad al-ma'ad ma'ana littafin zad al-ma'ad fi hadi khair al-ibad al-imam ibn al-qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah ya mishi rahama almajirin ibn taymiya ne to ibn qayyim Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi rahama ya tafi aikin makka malamai na sunna suna kiyaye mutuncinsu wannan kiyaye mutunci in suka yi ba za su yadda su je gwamnati da ke fajirci ko kafirci ta biya musu aikin makka ko wani abu ba to ibn qayyim ma ya samu matsala da gwamnatin kasarsu tunda ibn qayyim sunna yake karantarwa yana faɗa da bid'a da shirka da munafunci da duk abin da ya saba ma sunna to ibn al-qayyim al-jawziya sai Allah ya nufe shi da shirin tafiya aikin maka amma ba yi da kuɗin da zai hau raƙumi don a lokacin raƙumi za a goya ka mai raƙumi za ka biya kuɗi ka ce kai ka ƙasar maka shi kuma mutumin ƙasar sham ne to Allah maɗaukakin sarki ya taimaki ibn al-qayyim ya niyyar tafiya wannan aikin haji da ya tafi a ƙasa ya kai hanya sai ya samu wani bawan Allah sai ya rage mishi hanya ya goya shi a raƙumi babban malami ne wanda a duniyar ilimi a yanzu babu kamar shi fa don waɗannan kutubu sitta baki ɗaya suna kansu bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja musnad gashi nan littattafai sun haddace duk waɗannan littattafan hadisi qur'ani ko dama sun haddace wannan tun kansu kai shekara goma dan baban shi malami ne shi shi ibnu al-qayyim baban shi malami ne a alqayyim din mahaifin shi ne har ma ya kafa wata babban makaranta an-nizamiyya a nan ƙasar sham din wanda yake wannan makaranta har yanzu malaman hadisi suna rayata da karatun hadisi to ibnul qayyim sai ya ga ya isa aiki ya isa makka da wuri wanda shi ya kiyasta da misali zai tafiya wata uku ne sannan ya isa da ya yi umara a aikin maka to yanzu ya samu wani ya rage mishi hanya kun ga ya isa kafin lokacin da ya kimanta kenan to da ya je sai ya umara to da ya ga zai zauna haka sai ga da zaman haka siddan aiko ma'aiwa manzon Allah hidima sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya zauna ya tattara takaddu sai ya zauna ya rubuta littafi ya sa mishi zadul ma'ad guzirin lahira fi hadi khairul ibad game da bayanin shiryar fifitaccen halitta sallallahu alaihi wasallama to wannan littafi a asali ana buga shi a cikin mujalladi biyu juz'i hudu amma an samu so a arnaut wasu cikin almajiran muhammad nasiruddin albani sun ɗauki wannan littafi sun haƙaƙa shi sun kharraja shi ya fita a cikin mujalladi shida to wannan littafi daga cikin shi ne aka tsago a tibbin nabawi babi ne guda daga cikin shi to da ka ibnul qayyim ya rubuta wannan littafi baki ɗayan shi mun fahimta da ka ya rubuta shi ko wannan a tibbin nabawi kawai ka ɗauka ka gani aka ce da ka aka rubuta wannan wanda ya rubuta wannan ba malami ba ne malami ne to a shekul albani ya yi wannan littafi ta'aliki ya sa mishi at ta'alikatul jiyad ala zatul ma'ad ma'ana gyararrun ta'alikat sharhi gyararre mai daɗi akan littafin zadul ma'ad to wannan littafi na ibn al-qayyim al-jawziya anan shine al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani zai kafa mana ainihin hujja da shi mun fahimci wannan da kyau ko to abin da muke jawo hankalin jama'a shine ibn al-qayyim duk da girman malantan nan tashi bai samu kuɗin tafiya aikin makka ba a ƙasa ya tafi Allah ya nufe shi ya kai da wuri hasali ma gwagwarmaya suke da gwamnatin ƙasarsu a saboda ɗai ya ce duk inda aka yi saki uku a kalma ɗaya za a koma maka da matakka akan cewa auren ku yana nan wannan saki ainihin ɗaya ne ma'ana mutum ya buɗe bakin shi ya ce ya saki matar shi saki uku ya yi kuskure a cikin addinin musulunci amma matar shi tana nan zai koma da ita a matsayin saki ɗaya wannan ita ce fatawa annabi sallallahu alaihi wasallam duk fatawar da ta saba wannan faɗatta ma kuskure ne aiki da ita kuma hallaka ne mun fahimci wannan ko to ibn qayyim ya tattauna wannan mas'ala a cikin littafin zadul ma'ad da littafin shi ighasatul luhfan da kuma sauran littattafan shi to akan wannan mas'alar sai da ya kasance an kama ibn qayyim an kulle shi duk ran kasuwar garin su za a dauko shi a dora shi kan jaki ko doki ana bi ana dukan shi ana nuna wa jahilai gashi ya ce in an yi saki uku a saki daya su kuma jahilai suna ta farin ciki ba su san su aka kashe eh su aka yi wa aiki eh to shi yasa duk inda miyagun malamai suke haka suke haɗa kai da lalatacciyar gwamnati don a kashe addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma in ba haka ba mutumin da ya ce ga abin da annabi ya ce to a tsaya akan na annabi mana wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza Allah ya ce wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi jayayya Allah yana da hukuncin shi manzan Allah ya bayani dan me za ku tsaya kuna rikici ga manzan Allah ya zo ya bayyana shari'a to ibnu qayyim ya sharhin waɗannan abubuwa shehun shi ma ibnu taymiya ya sha wahala Allah ya mai rasuwa ibnu qayyim ya zo ya rike tutar wannan makaranta haka waɗannan bayan Allah suka rayu sai daga ƙarshe aka zo aka gane waɗannan bayan Allah bayan tafiyar waɗannan karnuka guda uku al-mufaddala ba a sake samun wani karni waɗanda suka tsaya suka yi wa sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hidima kamar waɗannan ƴaƴa da ibnu taymiya da ibnu qayyim da ibnu kasirin da al-imam az-zahabi da ibnu abdul hadi da makamantansu ba to amma a zamanin su makiya daga cikin waɗanda ke bin ɗariƙun sufaye da waɗanda ke taƙalidanci da mazhabobi sun riga sun kange jahilai da kuma waɗanda ke da gwamnati a hannu daga su fahimce su to amma Allah maɗaukakin sarki sai ya kimsa musu hikima da dabara ba su tsaya an tace ne na ce da hayaniya da su a masallacin juma'a da wuraren wa'azi ba sai suka koma ɗaka sai suka yi ta rubuce rubuce sai suka aje gashi yau duniyar ilimi ta shaida cewa ashe mutanen kirki ne su shi yasa in ka fahimci yadda ake da'awa kar ka biye waɗannan sakararru waɗanda suke su ba addini ne dame su ba yanzu za su zauna suna magana addini kamar da gaske an jima sai ka same su cikin jahilai kuma suna suna wasa irin na mahaukata irin na maguzawa wannan yabi wannan ya kai mishi duka wai kuma da sunan malamai to irin waɗannan yanzu kai ka tsaya kana magana addini da su su ba addini suka tasa a gaba ba kuma duk inda ka sa musu ido shekara biyu fa sun daina yin karatun sun daina magana karatun kwata-kwata dama ɗai kai ka cushe musu gaba shi yasa suka tashi su hana ka aikinka to in ka fahimta sai kai watsi da su kai banza kamar baka taba jin su ba gaba daya don in ka mallaki kai ka faɗa baka mallaki alƙaluman mutane ba kamar yadda baka mallaki bakunan mutane ba to meye a kanka sai Allah madaukakin sarki ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ka kira ka ci gaba da kiran mutane akan ainihin abin da yake gaskiya ne da kuma yadda za su fahimta ina fatan mun gane wannan sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna ka fainakal mustahzi'in duk wasu masu izgilanci rabu da su Allah zai tsare maka su shi yasa ka ci gaba kar ka tsaya waɗannan yan yi wa Yahudawa aiki ne in ma su ba su zama Yahudawan kansu ba in duk sanda ka tashi kana karantar da sunna kowane mai ribabban baki zai tashi ya ce zai maka raddi a to in ka ce zaka kula su ka daina karantar da sunna din kenan abin da kuma suke so shine yau su yi maka raddi gobe ka yi musu raddi a karantar da sunna ɗin nan ka daina to in ka fahimta shine raddi mafi zafi gare su shine ka ci gaba da karantar da sunna ɗin kai karka kula abin da suka ce ka ci gaba da karantar da sunna ɗin Allah ya shiryar da mu wa qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad ibn al-qayyim ya faɗi a cikin littafin shi zad al-ma'ad yace wa amma dabibun nasil yawma amma irin yadda yau mutane suke jinkiri in sun ɗauki gawa khutwatan khutwatan suna takawa ɗai ɗai ɗai ɗai fa bid'atun makruha wannan bid'a ce a bar kyama mukhalifatun lisunna wadda ta saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama wa mutadamminatun litashabbuh bi ahli alkitab alyahud kuma wannan bid'a da suke ta tafiya da jinkiri wajen ɗaukar gawa tana tattare da koyi da waɗanda aka sauka wa littafi daga cikin yahudawa ma'ana mutane in sun ɗauki gawa tun a zamanin ibn al-qayyim sai su rinka tafiya a hankali a hankali yace wannan abu bid'a ce ya saba wa sunna kuma aiki ne irin kwaikwayon aikin yahudawa to kun ji tun a wancan zamani yau kamar shekara 600 zuwa 700 kenan to ina ga yanzu kuma Allah ya kiyaye al-mas'alatu al-khamsun yace mas'ala ta 50 wa yajuzu al-mashyu amamaha wa khalfaha ya halatta idan an ɗauki gawa ɗin ku masu rakiyar gawa to ya halatta ku wuce gaba kuna tafiya ya halatta ku tsaya kuna binta a baya wa an yaminiha ya halatta ku tsaya dama da gawar wa yasariha ya halatta ku tsaya hagu da ita ala an yakuna qariban minha sai dai kuma dai ko a wani hali za ku kasance to kusa da gawar in ma gaba kuke to kusa in baya kuke kusa in dama kuke kusa in hagu kuke kusa duk ma inda za ku kasance to kusa dai ake so da ku tsaya ba dan komai Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi haka ba sai ce illar rakiba fa yasiru khalfaha sai dai yake kan wani abin hawa kama wanda yake kan mashin ko wanda yake kan mota ko wanda yake kan doki ko jaki idan bukata ta kama dan za mu ji tafiya raka gawa din a ƙasa shine yafi falala to idan bukata ta kama kai mai raunin jiki ne ko da nisa ko makamancin haka to sai ka kasance a bayan gawa din idan kai kana kan wani abu ne bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah ya ce arraqibu yasiru khalfal jinaza wanda ke hayakan wani abu zai yi tafiya ne a bayan jana'iza wal mashi haifu sha'a minha wanda ke tafiya a ƙasa kuma duk inda ya so zai iya tsayawa khalfaha zai iya tsayawa bayan gawar wa amamaha ko a gaban gawar wa an yaminiha ko dama da gawar wa an yasariha ko hagu da gawar qariban minha amma kusa da gawar kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga albani yadda ya bi ɗaya bayan ɗaya kafa hujja haka manzo Allah ya faɗi ko to shine duk wanda zai tsoratar da kai ai kaza kaza sai ka ce a'a a duba littafin albani din kuma mu mun lamunce a yi muƙaranar littafin albani da duk wani littafi na fiƙihu da ke bayan ƙasa sai na albani ya cinye shi wallahi rumus zai cinye shi yadda sanda annab musa ta cinye macizan fir'auna tas to wallahi zai cinye duk wani littafin fiƙihu da ke bayan ƙasa tunda menene fiƙihu malami ya zubo maganganun shi ko to idan ba zai zubo da dalili ba to imam malik ya ce to bai halatta a rubuta wannan littafin ba duk wanda ke da shimfiɗar mawaƙa tanwirin hawalik ya duba imam malik ya ce makaruhi ne a rubuta littafin fiqhu ba tare da ane ana kawo cewa Allah ya ce annabi ya ce ba ba kyau imam malik ya ce bai halatta ba tama duk littafan mu da muke karanta a ƙasar nan ba haka bane farillan alala guda goma sha biyar sai a ce na ɗaya na biyu na uku wasalam sunnoni ina dalili to ba cewa kai ƙarya bane amma ina dalili ba dalili a to ba dalili idan ba dalili ya za a ba za a iya kubuta daga kuskure mun fahimci wannan ko to duk wanda zai tsoratar da kai ai littattafan albani kaza sai ka ce a dauko littattafan albanin mana kai kuma littafin da kai da shi ku daina jin kunya duk wani wanda yake wa sunna karan tsaye kowaye ko daga ƙasa ya fito ku daina jin kunya shi mun fahimta ɗauko littafin da ka yadda da shi a yi comparing sannan a yi contrasting a ga which one is the best a gwada sannan a fitar da amsa wanne ne ya fi nagarta mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu to sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wa tiflu yusalla alaihi yaro karami ma ya halatta in ya rasu a yi mishi sallah wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma iyayen shi uwa da uba sai ayi musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama abin da ya shafi ainihin yaro kenan mun fahimci wannan ko yaro idan ya rasu karami bai balaga ba ya halatta ayi mishi sallah in kuma an dauke shi an je an rufe shi ba komai fa don dan gidan annabi Ibrahim al-Mu'azzam wanda ya rasu dan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suna Ibrahim al-Mu'azzam wanda ake mishi laqabi da haka da ya rasu ɗauka shi annabi ya je ya rufe shi a makabarta ba a yi mishi sallah ba mun fahimta to yi wa yaro sallah ɗin mustahabbi ne amma babba shi ne sallah take farilla a kan shi saboda shi yaro bai shiga cikin waɗanda nassoshi na umarni ko hani suka hau kan shi ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama a sahihiyar magana da sahihan hadisai ya bayyana cewa 'ya'yan musulmi da na kafirai dukkansu suna aljanna Allah ya shiryar da mu to shine yace wa yudu ali walidayhi bil maghfirati war rahma iyayen wannan yaro kuma sai a roƙa musu gafara da rahama akhrajahu abu dauda al imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 65 wan nasa'i da al imam an-nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 275 zuwa 276 والترمذي ده الإمام الترمذي أتكم مجلد نبيو شافي نتري ده أربعين ده هدو وابن ماجا ده ابن ماجا أتكم مجلد نفرقو شافي نتري هدو ده همسن ده تيا ده كما شافي نتري هدو ده همسن ده تقوز والطهاوي ده الإمام الطهاوي أتكم مجلد نفرقو شافي نتري بيو ده سبعين ده تقوز وابن هبان ده ابن هبان في صحيحه أتكم لتافنش الصحيح لمبا حديثي نتري بقوي ده ستين ده ترى والبيهقي ده الإمام البيهقي a cikin shafi na tamanin da hudu da kuma shafi na ashirin da biyar wato a cikin mujalladi na hudu kenan ko da bai faɗi ba anan amma anan ne insha Allah wattayalisi da kuma abu dauda at-tayalisi a cikin littafin shi al-musnad lamba hadisi na ɗari bakwai da ɗaya da lamba hadisi na ɗari bakwai da biyu wa ahmad da al-imamu ahmad a cikin al-musnad mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai da ɗari biyu da arba'in da takwas da ɗari biyu da arba'in da tara da ɗari biyu da hamsin da biyu min hadithil mughira bin shu'ba daga cikin hadisin mughira dan shu'ba shine ya ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qala at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi yace hadithun hasanun sahih wannan hadisi mai kyau ne kuma mai inganci wa qala al-hakim al-hakim yace sahihun ala shart al-bukhari wannan hadisi ya inganta a bisa shartin bukhari wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya muwafaqa da hakim wa huwa kama qala albani yace haka abin yake kamar yadda hakim da zahabi suka faɗi wato hadisin sahihi ne wa siyaqu lin nasa'i wa ahmad fi riwayatin wannan lafazi da aka kawo lafazin nasa'i ne da al imam ahmad a cikin wata riwaya tashi wa ziyadatu salas ƙare-ƙaren nan da aka samu guda uku a cikin hadisin cewa yasiru yasiru din nan da kuma khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha wannan ƙari shine ainihin wanda aka samu da kuma wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahma duk waɗannan ƙare-ƙaren na abu li abi dauda a cikin riwayar al-imamu abu dauda ne aka samo su wal hakim da al imamu al hakim Allah madaukakin sarki ya ji kansu wa tayalisi da abu dauda tayalisi wa li ahmad al ulayani minha al imamu ahmad shi yayo riwayoyi biyu na farko din nan ziyada biyu ta farko yasiru da kuma khalfaha zuwa ƙarshen wannan ziyada din ta cikin kausi walil baihaqi as-salisa al-imam al-baihaqi shi kuma ya ruwaito ziyada ta uku din ita ce wayudu ali walidayhi bil maghfirati war rahma wa qala abu dauda wa ibn hibban amma a cikin riwaya abu dauda da ibn hibban sai suka ce as-siqtu madadin at-tiflu a cikin wata riwaya ta ainihin jama'a ta mafiyancin malamai suka ce wa tiflu yusalla alaihi yaro karami ane mai sallah amma a cikin wannan riwaya sai ya ce as-siqtu bari bari shine as-siqtu bari badala tifli madadin yaro karami wa huwa riwayatun lil hakim wannan riwaya hakim ya yota wal baihaqi da baihaqi wa ahmad da al imam ahmad wa azaha al hafiz fi talkhis al hafiz ibn hajar al asqalani ya danganta wannan riwaya a cikin littafin shi talkhisul habir a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari hudu da ɗari ɗaya da arba'in da bakwai litirmizi aidan yace har wa yau tirmizi ma yayo wannan riwaya da ke cewa as-siqtu wa huwa wahamun Shekul Albani ya ce, Shekul Albani ya ce, wannan magana da Hafiz ya faɗi, cewa wannan riwaya akwai ta a Tirmidhi ya ce, kuskure ne Hafiz ya yi, fa inna ma lafzuhu ya ce domin lafazin Tirmidhi ka lafzil jama'a duk ɗaya ne da lafazin sauran malamai cewa a tiflu ɗin. Mun fahimci wannan ko? Al-mas'alatul wahida wal khamsin al-mas'alatul wahida wal khamsun mas'ala ta hamsin da ɗaya al-shekul albani ya ce wa kullum min almashi amamaha wa khalfaha sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi'ilan dukkanin tafiya ɗin gaban gawar ko bayan gawar ya tabbata a aikace annabi ya aikata haka ko tafiya a gaban gawar ko a bayan gawar duk ya tabbata annabi ya yi haka kama kala anas bin malikin radiyallahu anhu kun ji ya ku ahlus sunna wannan ita ce salafiyya ɗin duk abin da ka faɗa sai ka ce annabi ya ce ta hanyar sahabi kaza ko sahabi kaza ya amma ka yi magana ina dalili ka ce ba ku yadda da ni ba eh ba mu yadda da kai ba ɓarawan imani zunanka ba mu yadda da kai ba kawai kana da gaskiya kawai ka ce Allah ya ce annabi ya ce ko sahabi ya ce laisa bitamuyi amma kawai ka zo ka saki magana haka me dalili a'a kawai za ka yi wa mutane barazana da naɗi da gemu ai kowa ya iya naɗi kowa zai iya aje gemu surutu kuma kowa ya iya amma inda za ka bambanta ka zama malamin mutane shine ka san qala Allahu qala rasuluhu kullul ulumi siwal qur'ani mushtaghila illa alhadisi wa illa alfiqhi fi ad-dini al-ilmu ma kana qala fihi haddathana wa ma siwa dhaka fawaswasatu shayatin haka al'imam shafi ya ce duk wani ilimi to harkar shaidan ce duk gaba ɗaya sai dai a ce Allah ya ce annabi ya ce ma'ana ƙur'ani ko hadisi ko kuma fahimta addinin musulunci ma'ana fahimtar da aka tsotsota daga alƙur'ani ko sunna to in ba haka ba kowanne to maganar shaidan ce wannan saboda haka gashi da ya ce ya halatta a tafiya gaban gawar ko bayan gawar duk wannan ya tabbata annabi ya yi haka a aikace dalili sai shekul albani ya ce saboda anas Allah ya ƙara mashi yarda ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama wa aba bakrin wa umara lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da abubakar da umar kanu yamshuna amamal jinaza sun kasance suna ainihin tafiya a gaban gawa wa khalfaha da kuma bayan gawa akhrajahu ibn majah ibn maja ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 1483 wa tahawi da al-imam tahawi a cikin mujalladi na farko shafi na 278 min tariqaini ta hanyoyi biyu an yunus bin yazida daga yunus dan yazid an ibn shihabin daga ibn shihabin anhu shi kuma ibn shihabin daga anas da anna dhamira huna yaudu ila anas qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai nace wa hadha sanadun sahihun wannan isnadi ne mai inganci ala sharti shekhaini a bisa sharaɗin bukhari da muslim to kaji duk wanda ya jawo maka hadisi in bai maka haka ba to ka aje mishi hadisin shi ya zo ya ce maka annabi ya ce annabi ya ce a wani littafi albanin da kake zagi in yi magana sai ce littafi kaza shafi na kaza to in zaka tura maganar shi sai kai ma ka ka littafi kaza shafi na kaza in ba haka ba ba a yarda da kai ba an gulike da kan zabo shehun ɗariƙa ne ya shigo izala ya ce ba a yarda da kai ba koma qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce ya sauke lamba ne zai yi ta'liqi ya ce wa amma ma fil jawharin naqi amma maganar da ke cikin littafin al-jawharin naqi ta'aliki ne da ibn turkumani yewa al-imam al-baihaqi in ka dauki sunan al-kubra ta imam al-baihaqi za ga an fasa ta biyu haka sama shine sunan al-kubra din kasa kuma za ga wani ta'aliki haka shine ainihin al-jawharun naqi ala sunan al-baihaqi na ibn turkumani al-hanafi shine yayi wannan ta'alikin to a maganar da ibn turkumani ya faɗi a cikin littafin shi al-jawharun naqi a cikin mujalladi na hudu shafi na 25 yace wa fi musannaf abdurrazzaq عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مغنى تازو أتكل لتاف المصنف نا الإمام عبد الرزاق دقى معمر دقى ابن طاووس شيكما ابن طاووس عن أبيه ياكر أو دقى ما هيفنشي قال شي ما هيفن ناشي سيتشي تو ما ذكرتن حديثي كلورا ابن طاووس تابع التابع ya ce an abihi tawus daga mahaifin shi tawus tabi'i kenan tabi'i ya ce ma masha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta mata tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bai taɓa raka gawa ba illa khalfal jinaza ma'ana banzan Allah tun da yake bai taɓa raka gawa da ƙafa ba sai dai ya bi ta a baya mun fahimta? wannan magana masu ilimin hadisi yanzu har sun fahimci inda na dosa tun kan ai jawabi fa'idar ilimin kenan tabi'i ya zo ya ce tun da annabi yake bai taɓa raka gawa ba sai dai ya bi ta a baya amma bai taɓa ya wuce gabanta ko ya tsaya dama ba sai dai a baya har annabi ya mutu haka yake yi sai a shekul albani ya ce wa hadha sanadun sahihun wannan isnadi ne ma'aishi ibnu turkuman ya ce wannan isnadi ne mai inganci ala shartil jama'a ya inganta a sharaɗin dukkan malaman hadisi faƙulu ni albani sai na ce albani albani mai littafi ba albani albani mai karatu ba sai ya ce kaifa wa huwa mursalun yaya za a yi wannan hadisi ya zama isna ya zama sahihi gashi mursali ne fa inna tawusan yace domin tawus tabi'iyun tabi'i ne wa kada arsalahu gashi kuma yayi irsal wanda bai ga annabi ba yace tunda annabi yake har ya mutu bai taba raka gawa ba sai dai yana biye da ita ne bai kuma taba ganin annabi ba ya faɗa haka to wannan shine mursali ala haddi sahibil baiquniya wa mursalun minhu sahabiyyu saqaf mursalin hadisi shine wanda aka cira ainihin sahabi wanda bai ga annabi ba yazo ya ce annabi ga yadda yake kaza kaza har ya mutu to isnadin in ya inganta daga shi kan tabi'in zuwa ƙasa sai a ce isnadin ya inganta amma daga kan shi wannan tabi'i zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mutum ɗaya to mutum ɗayan nan mai yiwa ya zama sahabi ne mai yiwa ya zama tabi'i ne to shakka akan wannan kasabtuwa da ake tunani shi yasa malaman hadisi ba su karɓan hadisi mursali amma da a ce an tabbatar tabi'in nan daga sahabi ya ruwaito sahabi ko ba a san sunan shi ba in dai an yarda da shi tabi'in da ya ce daga sahabi na an so sai a amsa to amma tabi'i yakan yi riwaya daga tabi'i to tabi'ai kuma cikinsu ne aka fara samun sakaci to don haka duk inda tabi'i ya zo ya ce annabi ya ce ko annabi ya yi kaza sai malamai su kira wannan mursali wal mursalu laysa hujjatan indahum mursalin hadisi kuma ba hujja bane a gurin malaman hadisi dama al imam muslim ya ce al mursalu indana kaji malamai ko ya san ya isa ya faɗi ne ya ce al mursalu indana mursalin hadisi a gurin mu musu imamu muslim da sauran malaman hadisi ya ce laisa bi hujja ba hujja bane ba za a kafa mana hujja da shi ba kuma duk wanda ya nazari ma dan me za a kafa maka hujja da abin da ba ma'ana wanda ya bada labarin annabi yayi kaza bai ga annabi ba ya za a kafa maka hujja da shi to yanzu ilimin hadisi bai zama dole ba kenan jama'a in ba da ilimin hadisi ba za ka iya tace waɗannan maganganu duk waɗannan kissoshi da ake karanto mana duk ba rashin ilimin hadisi ne yasa ake bautar da mutane Allah da jahilci ba yanzu littafi da muke tambihi akan shi kwanaki tanqihul qawlil hasib na suyuti babin farko duk hadisan baki ɗaya hadisan ƙarya ne yahudanci ne duk gaba ɗayansu baki ɗayansu tarkace ne babu ba'ifi duk mawdu'ai ne to su ne hadisan ƙasan mu kuma to dan Allah an ka mutu kai aka jefa ka wuta ba sai ka ce sadaqallahu alazim ba to anta ahaqqu bil nari Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wa qad arabahu hadisu Anas as-sahih Albani yace hadisin Anas wanda ya inganta ya buge wannan don hadisin Anas sahihi ne garandan tsaf to wannan ko hadisi ne mai ba'ifi don an samu ɗaya daga cikin illoli guda biyar waɗanda in suka faru a cikin matani isnadi ya mutu shine irsali wa allahu shaukani ya ce al'imamu shaukani ma ya illanta wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na sittin da biyu a cikin nailul autar kenan aidan shi ma ya illanta wannan hadisi bil irsal cewa hadisin ina da illa ta irsal ɗin walakinnahu qala sai dai shi al'imamu Muhammad ibn Ali ash-Shawkani ya ce, Lam aqif alaihi fi shay'in min kutubil hadith amma ban gamu da wannan hadisi a cikin wani littafi daga cikin ainihin littattafan hadisi ba ma'ana shi ma yadda ya ga hadisin haka a cikin wannan littafi muntaqal akhbar haka yace to bai haɗu da shi ba to a shekul albani yace ga inda hadisin yake shine yana nan a cikin musannam na Abdulrazzaq kuma ga abin da ibnu turkumani ya faɗi a cikin aljauhar naqi shine nan akai gyara akai to fa'idar irin wannan shine malamai waɗanda ainihin suka yi kuskure akan wata matsala kai ka zo ka gina abin da yake daidai kada wani ya je kuma ya ɗibo wannan hayaniya shi ba zai iya tace ta ba ya ce to ga wannan ya ce kaza za a yi kuma ga wani malami da ya gabace shi ya ce kaza to don haka in ya gina maka abin da yake daidai sai ya nuna maka amma wane da ya ce kaza kakka rudu magana ba ta da kyau ba daidai ba ce yanzu wannan ya nuna ba duk sai ka karanta waɗannan littafan ba duk baki ɗaya sai ka biye su gaba ɗaya Allah ya kiyaye ai dole a tashi ai karatu Allah yanzu ko baka idan Allah ba ko dan matasan anguwar ku kai ko baka idan Allah ba ko dan matasan anguwar ku sa fitine ka wallahi ghairu magrubi alaihim wala ste wala dallin ka sake wala rali ste wala dallin dole gobe ka je ajin tajwidi to amma da da mutane suke mace fa kenan mutum ya ce alarali zai gaya wani haka kamar jangwala gwada da limaman da ba haka suke ba in ya gama fatiha zai gaya wani girgiza kai haka ya san ya cuci fatihar kawai mugu haka suke yi limaman da in ya ce alarali zai gaya wani haka ko ya girgiza kai saboda ya riga san ya gama da ita kawai Allah ya kiyaye to a cikin wannan taba'a ta mu anan da ya zo matsala ta hamsin da biyu sai sa matsala ta hamsin da ɗaya ta hamsin da biyu ne sai ku gyara shine al mas'alatu thaniya wal hamsun matsala ta hamsin da biyu sai a shekul albani ya ce lakin al afdala al mashi khalfaha ba an ce ya halatta a wuce gaban gawa ba ko bayan ta ko dama ko hagu ko ta amma cikin waɗannan hudun wanne ya fi falala shine a shekul albani ya ce a kasance a bayan gawar ana binta to shi ne ya fi falala ma'ana ku raka gawa ɗin ya zama gawar tana gaba ko kuma kuna baya to shi ne ya fi falala li'annahu muqtada qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda shi ne maganar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin wato nunawa hukuncin da ma'aiki ya nuna kenan a cikin maganar shi da ya ce wattabi'u aljana'izi da ya ce ku raka ku bi gawa to an ce bi ma'ana bi ku kuna baya kenan ita tana gaba وما في معناه مما تقدم في المسألة الثالثة والأربعون يا والأربعين yace da sauran hadisai waɗanda suke nuna ma'ana irin wannan waɗanda sun gabata a cikin matsala ta arba'in da uku awwala hadhal fasli a farkon wannan fasli to a ƙarƙashin wannan magana ɗin ya halatta ka wuce gaban gawa ko dama ko hagu ko baya to amma ka tsaya a baya ɗin masu ɗaukan gawan su wuce gaba shi ya fi falala ويؤيده قول علي رضي الله عنه magana sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda za ta karfafi wannan magana da muka faɗi sayyidina ali ya ce almashi khalfaha afdalu min almashi amamaha tafiya a bayan gawa ya fi falala fiye da tafiya a gabanta ka fadli salatin rajuli fi jama'atin ala salatihi fazzan kamar falalar sallar jam'i a bisa sallar mutum ɗaya ka san sallar mutum ɗaya sai a rubuta mishi ladan shi shi ɗaya lada ɗaya amma sallah a jama'a sai a rubuta ma lada 27 ko da shida ko da bakwai gwargwadon yadda yawan jam'in da kuma kyautata tsaye da safu da makamantan shi yake ko gwargwadon haka yawan ladan ku yake shi yasa tsaye da safu yana da muhimmanci in kun tsaya kun tsaye da sahu da kyau sallar ku lada zai zama 27 bakwai kun rangwanta a rangwanta muku ya zama da shida ko da biyar haka malamai suka bi suka suka daidaita waɗannan lafuza da wani wuri annabi yake cewa 25 wani wuri ya ce da shida wani wuri ya ce da bakwai yana nan cikin fatihil bari mun fahimci wannan da kyau ko to kamar yadda ka san sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya falala to haka bin gawa a baya ya fi ka tsaya ainihin a gabanta haka shi ma ya fi falala akhraja ibn abi shayba wannan asari wannan a wurin malaman hadisi sai su ce asari kenan ba za su kira shi hadisi ba sai su ce asari mun gane asari kenan in an zo magana hukunci kuma sai a ce mawquf mawquf ma'ana magana ta sahabi ba wanda aka dakatar ba babu wani hadisi da aka dakatar mun fahimta ko akhrajahu ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisi fil musannaf a cikin littafin shi al musannaf to waɗannan su ne shahararrun littattafai a cikin musulunci wurin malaman ahlus sunna waɗanda ke da waɗannan sunaye al musannaf na al imamu abdurrazzaq mujalladi takwas ne al-musannaf na abubakar ibn abi shaiba shi kuma mujalladi hudu ne waɗannan littattafai tare da cewa sukan tattaro magana annabi wani lokacin da ayyukan shi da iqrar ɗin shi amma su kuma sun fi kula da ba da muhimmanci akan mawqufat maganganu da ayyuka na sahabbai saboda me saboda su kuma su kare wannan janibin ma'ana su bukhari sun fi kula da marfu'i abin da ya danganta ga annabi to su kuma waɗannan sai suka lura su al-imam abubakar bin abi shaiba malamin bukhari da muslim ne zaka ji so da dama bukhari ko musamman muslim yana cewa haddasana abubakar bin abi shaiba to su kuma sai suka kare wajen tattara ainihin asarai da maganganu da ayyuka na sahabbai din to ibn abi shaiba ya fitar da wannan a cikin littafin shi al-musannaf a cikin mujalladi na hudu shafi na 101 daidai wa tahawi da al-imam at-tahawi a cikin mujalladi na 1 shafi na 279 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na 25 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin lamba hadisi na 753 daidai wani lokacin shekul albani sai danganta hadisin ga lamba hadisi wani lokaci sai danganta ga shafi shi yasa waɗannan al'amura da waɗannan kai da komo da albani yake a littafin nan Allah in ka san baka kware ba ka koma ka je kai taktilawa alqur'ani ya fi maka lada in ba haka ba sai ka zo baka fahimci abin da yake nufi ba kuma ka zo kana zargin shi akai wani lokaci sai danganta ga arqam lamba hadisi na dubu kaza ko ɗari kaza wani lokaci sai danganta ga mujalladi na kaza juz'i na kaza shafi na kaza wani lokaci kuma sai ce waraka ma'ana wannan littafin har yanzu ba a buga shi ba yana can a rubutun hannu kenan وكذا ابن حزم هكا الإمام ابن حزم في المحلى أشكل لتافن المحلى مجلد نبير وجزء نبير شافي نتلي إيد ستين دبير وسعيد بن منصور دا سعيد بن منصور سعيد بن منصور ينا دا لتافي شما السنن من طريقين عنه تهنيوي بيو شي أينهن سعيد بن منصور يرويتو أن حديثي عنه دقا واكينا دقا علي الله يقارى مشير دا قال الحافظ الحافظ ابن حجر الأسقلاني يفدي أتكن أينهم مجلدين أكو شافي أكو جزء أكو شافي نتلي إيدا أربعين دا أكو أتكن لتافن شتلخيص الهبير كينا كوكما فتح الباري أما أظاهرين ينا دنغن تاغ تلخيص الهبير ني في أحدهما tunda an ce ta hanyoyi biyu aka ruwaito wannan hadisi to ga abin da alhafiz ya faɗi game da hanya ɗaya daga ciki ya ce wa isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne wa huwa mawqufun ko da yake wannan magana sayyidina aliyu ne ya faɗe ta ita ce ma'anan mawquf lahu hukumul marfu amma yana da hukuncin cewa hukuncin daga annabi yake amma lafazin fa na aliyu ne lakin hakal asramu an ahmada sai dai al-imam abubakar al-asram ɗaya daga cikin almajiran al'imamu Ahmad ya ɗauko labari daga al'imamu Ahmad annahu takallama fi isnadihi cewa al'imamu Ahmad ya yi magana game da isnadin wannan hadisi wannan asari qultu ni Muhammad Nasir din al-Albani ne ko sai na ce lakinnahu yutaqawwa bi tariq al-akhar sai dai kuma wannan hadisi za a iya ɗaukar shi a ƙarfafe shi da ɗaya hanyar ma'ana Hafiz ya ce hadis asarin ya inganta to asram ya ce ahmad ibn hanbali ya ɗan yi magana game da isnadin to shine albani ya ce to ko in ma ya tabbata ahmad ya yi magana kuma magana ta tabbata haka ɗin ne akwai illa a isnadin sai a ɗauko ɗaya isnadin tunda an ce hanyoyi biyu ne sai a ƙarfafe sai su zama hasanun hasanun bil majmu'i kenan tambihun ga faɗakarwa قال الشوكاني محمد ابن علي الشوكاني يفدي عقب كلمته السابقة أقرشن واتشم مغانا تاشي ودى تقباتا wacce magana ce wadda ta gabata ta shaukani waccan magana ainihin da aka kawo daga al'imam Muhammad ibn Ali a shaukani a can ainihin farko-farkon karatu to wannan maganar bayan shaukani ya yi ta to ga abin da ya ce wahaka fil bahar an ba da labari a cikin littafin bahar littafi ne na fiƙihun mazhabin zaidiyya imam Muhammad ibn Ali a shaukani an haife shi a ƙasar yaman ya girma a ƙasar yaman ya mazhabantu da mazhabi na zaidiya wanda ainihin ya yi karatun fikihu a wurinsu to shi yasa a cikin littafin shi zaka je yana kawo mazhabobi na zaidiya da mazhabobi na hadawiya da makamantansu dukkansu mazhabobi ne na shi'a waɗannan amma amma su zaidiya su wannan mazhabi ne akrab ila ahli sunna amma mazhabin hadawiyya to wannan mazhabi ne wanda yake fada da sunna shi kanshi zaka ga mai subulus salam yana yawan kawo maganganu daga su saboda shi ma ya rayu ne a ƙasar yaman inda su hadawiyya ɗin da zaidiya suna da yawa zaka ga suna cewa in ka ɗauko magana amin za ga sun ce in ka ce amin a sallah sallah ka ta ɓaci in ka runguma hannunka a kirji sallah ka ta ɓaci to mazhabi ne na shi'a Khomeini shine ya ɗauko wannan mazhabin ya raya shi yanzu a duniya amma wannan mazhabi ne na shi'a dama an kana karanta subul salam za ga yana kakkawo su hadawiyya da sauransu duk mazhabi ne na shi'a an sauri mai littafin al-bahrur rahiq ya ɗauko magana daga al-imam sauri annahu qala al'imamu sauri ya ce arrakibu yamshi khalfaha wanda yake haye zai yi tafiya a bayan jana'iza walmashi amamaha mai tafiya a kafa kuma zai yi tafiya ne ainihin wato a gabanta wa ya dullu lima qalahu hadithul mughira almutaqaddim sai shi ainihin shaukani ya ce abin da zai ƙara ƙarfafa magana al'imamu sauri shine hadisin mughira wanda ya gabata annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala annabi ce arrakibu khalfal jinaza wanda ke haye sai ya raka gawa a bayanta wal mashi amma a sabuwar taba'a ta sifatu salati bugun ya zo da kuskure cewa almadi almashi ne wal mashi amamaha wanda yake ainihin wato tafiya a kafa amamaha shi kuma zai yi tafiya ne a gabanta qariban minha dab da ita jana'iza din an yaminiha aw an yasariha ko dama da ita ko hagu da ita أخرجه أصحاب السنن أصحاب السنن سنة سكفتة دولنا حديثي وصححه ابن هبان والحاكم ابن هبان الحاكم سن إنغان تاشي sai shaukani ya ce wa huwa mazhabun qawiyyun wannan ainihin wato mazhabi ne mai ƙarfi cewa wadda wanda ke tafi akan wani abin hawa shi zai kasance a baya ne wanda kuma yake a ƙasa shi kuma zai kasance a gaba ko a dama qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce kalla ba haka abin yake ba to ba hukuncin albani yake watsawa ba maganar shaukani da ya ce wannan hadisi wane da wane da wane su suka fitar da shi da wannan lafazin lafazin hadisin ne yake kasan malamin hadisi baya haƙura koyaya ka canza kalma ko harafi zai ce ba haka abin yake ba da wannan irin amana suka kiyaye mana waɗannan hadisan shi yasa duk inda malamin hadisi yake dole ya zama top dole ya zama da ɗumi-ɗumi yake tafiya saboda in aka yi sakaci yanzu nan za a lalata lafazan annabi sallallahu alaihi wasallam maganar da shaukani ya kawo daidai ce to amma hadisin yadda ya kafa hujja da shi da yadda ya takharijin shi to nan aka samu kuskure yasa ash-shaykhul albani yace kalla ba haka abin yake ba fa innal hadisa bi hadha lafz domin wannan hadisi da wannan lafazi da shaukani ya kawo shi rawahu ahmad الإمام أحمد نيروي توشي من طريق المبارك بن فضالة تهنيا مبارك تن فضالة وفيه ضعف شي مبارك تن فضالة إن أكوي روني تاردشي وقد زاد غيره وني متمن أتاش رواية ياي قالي فقال يتي خلفها وأمامها bayan jana'iz bayan gawan ko kuma gabanta kama taqaddamat al-isharatu ilaiha kamar yadda muka yi nuni ga wannan riwaya dazu sai ya ce wa qad rawaha al-mubaraku aidan inda tayalisi a shi wannan al-mubarak dan fadala har wa yau yayo irin wannan riwaya da ƙarin cewa khalfaha wa amama hadin Abu Dawud at-Tayalisi shi ruwaito wannan riwaya tashi mai ƙari din a ciki a cikin littafin shi al-Musnad fa wajaba al-akhdhu biha ash-Sheikh al-Albani yace to ya zama wajibi a kan ainihin wato a ɗauki ko kuma waɗannan maganganu ma'ana na Muhammad ibn Ali ash-Shawkani da shi Albani ya kawo su ne ainihin yake son zai nuna raddi da gyare-gyare waɗanda ke ciki sai ce fawa jabal akhdhu biha wa hiya nassun fi takhayyir la fi tafdil at-taqaddum alaiha yace wajibi ne a riko da wannan riwaya to a ƙarƙashin wannan riwaya sai ya ce nassi ne wanda ke nuna zaɓi wajen ko mutum ya tsaya dama ko ya tsaya hagu kamar yadda ainihin bayani ya gabata wa min al-gharib sai shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya ce to abin mamaki wanda yake bakon abu anna hadhihi ziyada zakaraha sahibul muntaka shi mai littafin al-muntaka matanin Daniel al-Awtar din Shaukani yake sharhi ya faɗe ta fil makanin ladhi ashara ilaihi Shaukani nafsuhu a wurin da shi Shaukani yake nuni din anan din kuma shi mai muntaka din ya faɗi bi qaulihi anifan da magana shi da ya faɗi a dazu yace al-mutaqaddim sai yace summa huwa zahala anha sannan sai kuma shaukani ya zo ya manta da wannan maganar ya zo ya wani gini daban ma'ana shi kanshi muhammad ibn ali a shaukani a matanin littafin da yake wa sharhi muntakal akhbar din akwai hujja amma sai ya manta da hujjar sai ya koma yana lalibe a wani wurin kuma ya lalubo abin da bai inganta ba mun fahimci wannan ko to shine a takaicen takaitawa abin da ake son a tabbatar maka a wannan fasli shine me ita jana'iza an ɗauke ta ya halatta a raka ta ta gaba ko ta baya ko ta dama ko ta hagu amma a tsaya a baya shine yafi falala wannan ga masu tafiya kenan a ƙasa amma wanda yake kan abin hawa to shi wannan lallai sai kasance a bayanta amma waɗanda ke ƙasa sun so su tsaya ko ina amma abin da yafi shine a baya amma wanda yake kan abin hawa to dole shi ba abin da yafi ba dole shi a bayanta zai tsaya an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu anan zamu kwana saboda kurewar lokaci fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik